بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Yanzu dare ne na Laraba, 22 ga watan Ramadan, hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu, daidai da talatin ga watan Julai, shekara ta dubu biyu da sha uku. a ci gaba da karatun littafin al-intisar lissahad wal'al min iftira'ati samawi al-dhal al-qism al-awwal ar-raddu alayhi fi kitabihi thumma tadait talif dr ibrahim bin amir ar-ruhaili Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi in ba manta ba malai yana kan mana bayani akan maganganun da 'yan shi'a ke faɗi cewa wai sahabbai a sanda annabi ya umarce su da tura jeshi usama sun zo bayan rasuwan annabi sun umarci sayyidina abubakar da cewa ya cire usama daga wannan mukamin shi ne malam yake bayyana mana cewa tun asali ma tura rundunar sahabbai sun ba da shawara ne kasantuwan halin da suka ga gari na ciki kuma ba lalle ne shawaran da aka samu ta yi ma waje kaza kuma ta ma waje kaza ba ina fatan mun gano wannan da kyau to sun ba da shawara cewa cin daga matsalan da aka samu na radda da waɗanda dama ba su tarbiyyantu da tarbiyyan addinin ba suka yi to kamata ya aji waɗannan sojoji domin ba da kariya ga gwamnatin musulunci sai dina abubakar ya ce a runduna dai annabi ne ya tura ta saboda haka ba maganan fasa tura ta har ma ya ce allah fa yana ma annabi wahayi ne mu kuma ba wahayi ke mana ba to ku abinda annabi bai hana ba to ku bayan da za a yi mu mu waye gari mu hana shi kuna fahimtar wannan da kyau ku wa fi riwayatin tabari a wani riwaya na tabari yace anna haza huwa ra'ayu usamata nafsihi cewa a jinkirta tura wannan rundunar shine ra'ayin Usama shi a karan kanshi shi kanshi Usama yana ganin a jinkirta fita wannan yakin har a ga yanayin zaman lafiyan gari tukuna in ma za a fitan to sai a fita daga baya wa huwa alladhi ba'asa umara ila abi bakar bihaza da kuka ji sayyidina umar ya shiga cikin wancan gayyan da ke cewa a jinkirta tura wannan runduna to ya je ne ya faɗi ra'ayin da Usama ya aike shi da shi wajen khalifa. Wa'ala hazar ra'ayi, kun ga kan wannan ra'ayi da Usama ya aiki Umar ya gaya ma abubakar? Al'ansaru aidan shi ne ra'ayin mutanen Madina gabaki ɗayansu, cewa ɗan tsahirta. da tura wannan rundunan a ga halin yadda rayuwa zai kasance. Wa annahum qalu li Umar hatta su kansu mutanen Madina sai suka ce ma Umar fa in aba zalika falyuwallil jaysha aqdama sunnan min Usama Tun Abubakar yana ganin kai shi sai ya tura wannan rundunar to in so samu ne a samu wani dattijo wanda ya ɗaran ma shekarun Usama to sai tura shi. Wa hahuwa za nassar riwaya min riwayatil Hassan al-Basari ya ƙala. Malai ce to jifa, ga ma nassar riwayan na al'imamul Hassan al-Basari inda yake cewa daraba Rasulullahi sallallahu Alaihi wa Alihi sallama ƙabla wa fatihi ba'athan. annabi ne ya tsara wata runduna kafin rasuwan shi ala ahalil madina ya tsatsamo mutanen madina da yawa cikin wannan runduna wa man haulahum da waɗanda ke kewaye da garin madina duk sun shiga cikin wannan runduna wa fihim umar bin al-khattabi daga cikinsu akwai sayyidina umar ɗan khattab wa ammara alaihim usamata bin zaidin sai ya nada usamata dan zaid a matsayin shine jagoran wannan rundunar falam yajawiz akhiruhum al-khandaq yace lokacin da aka shirya tafiya ba su wuce khandaq ba ma'ana gwalalan da aka haka lokacin yakin ahzab ba su wuce wannan waje ba hatta da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama har sai da sanarwar rasuwan annabi ya zo masu fasta'adhinhu ya adalli an arji'a bin nas kun gano nan da kyau ko sai na nemi izinin shi ya bani izini in dawo da runduna a'a sai ke ta taƙubi da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fawa ƙafa usama bin nas sai usama ya tsaye da wannan runduna sun maƙali da umar sai ce ma umar je ila khalifa ka tafi wajen khalifan manzan Allah fasta abinhu ka neme shi izini ya azalli an arji bin nas ya bani izini in dawo da wannan runduna tafiya yakin nan kar a yi yanzu kun ga usama yana da ra'ayin a jinkirta tafiyan ku kar a tafiyan su fa inna ma'i wujuhan nasi wa khaddahum yace a cikin wannan rundunan jagororin mutane masu ɗaukaka da matsayi duk suna ciki duk wani wanda za a ce mai faɗa a jini wanda ake ganin shi da daraja cikin jaruman da ka iya tsare gari duk an tattara man su a cikin wannan runduna kuma a ce a irin wannan yanayi mu kama mu baggari umar je ka ce ma khalifa ko dai mu dan tsahirta ne wala amuna ala khalifati rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace irin wannan hali da gari yake ciki banda amincin wani hali ne khalifan annabi zai samu kanshi a ciki kun gano wannan shi kanshi halifa ban da amincin wani hali zai samu kanshi in muka ja baki muka gum game da wannan al'amari muka kama muka fita ina tsoron matsala zai iya tasowa mu haɗu da mishkiloli sai ke cewa wa taƙale rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce haka ma iyalan sai ce wa askalin musulmina da kuma iyalan musulmi suna da yawa a wannan wajen an yi takhattafa humul mushrikun ya ce yana jin tsoron kada mushrikai su yi masu da mikiya bayan an tafi a ce an zo an cima gwamnatin musulunci mutunci wa qalatil ansar sai mutanen madina suka ce fa in aba illa an namdi fa'abliguhu anna. In kuwa ya ci a'a sai dai mu tafi, to wannan saƙon dai ku isar mashi. Watsalub ilaihi an yi walle amrana rajulan a ƙadama sinnan min Usama. To za mu tafi ɗin amma da Allah muna roƙon arziki, a naɗa wani wanda ya girmi Usama ya jagoranci wannan runduna. Kun gano wannan da kyau ko? Kun ji asalin shi Usama shi a jinkirta tafiyan. su kuma mutanen madina suka ba da shawaran a naɗa wanda ya fi usama yawan shekaru fakharaja umar bi amri usama sai umar ya taho ɗauke da wannan umarni na usama wa'ata ababakarin ya zo ya riski abubakar fa akhbarahu bima qala usama sai ya gaya mai duk abin da usama ya faɗa na abubuwan da ya hasashe da kuma shawaran da yake bayarwa faƙala abubakarin sai sayyidina abubakar ya ce lau khatafatni kilabun wa dhi'abun ya ce wallahi da za a waye gari a ce karnuka da kyarkeci za su rika zuwa suna yagan jikina shi Allah sai na aika su lam uradda qada'a qada bihi rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ba zan canza hukunci da manzon Allah yayi ba ina fatan mun gano wannan da kyau duk wani hukunci da annabi ya zauna ya hukunta yace shi ba zai canza wannan hukunci ba kuna fahimtar wannan da kyau ko qala sai yace fa innal ansar amaruni an uballigaka sai ce amirul mominin ni fa mutanen madina ne suka ce in zo da wannan shawara ba ra'ayina ba ne in gaya maka sau da yana ganin ai in aka ce mutanen madina ne cin da annabi ya ba da umarnin a girmama ra'ayinsu a girmama su a martaba su to sai da na abubakar zai saurari maganan ya ji ya aiki da ita shi sa sai ce a mutanen madina ne suka ce isar da saƙo wa innahum yatlibuna ilayka an yuwalli amrahum rajulan aqdama sunnan min usama suna buƙatan da Allah in dai har sai runduna ta tafi to me zai hana a samar da wani wanda yake da shekaru da ya karamma na usama fa wathaba abubakarin firgi sai abubakar ya miƙe wa kana jalisan da yana zaune ne fa akhadha bi lihiyati umar sai cafko gemun umar fa qala lahu yace da shi thaqilatka ummuka amma uwarka te wabinka wa adimatka ibn al-khattab yace ban san san da kar koma rashin hankali ba ya kai dan khattab a takeice cikin kalman girmamawa kenan mun gano wannan da kyau ko ista'amalhu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama annabi ya nada shi wa ta'amuruni an anzi'ahu kai kuma kana zuwa kana ce mai in cire shi fa kharaja umaru ila nas sai umar ya fito wajen mutanen da suka aike shi fa qalu lahu suka ce ma sana'ata me labarin abin da ya faru kai da khalifa fa qala sai ce imdu ku tafi faƙilatkum ummahatukum ya yi mai kenan na fata mun gane kuma ku tafi uwanku sun yi wabinku malaki da fi sababikun mina khalifa da rasulullah ya ce abin da na sabo kenan tsaraba da na yau da shi daga wajen halifa annabi kenan ku da kuma mutane waje kun zo mana da mugun jawabi ina fatan mun gano wannan da kyau shi ne yadda aka gaya mashi shi ma aka ya ɗauka ya je faɗi jama'a yanzu usama da kan shi ne shi ne da jawabin shi aka aiki umar amma kaga ɗan shi anan da yake makiyin allah ne sai ya makale ma ɓangare ɗaya kawai sai ce ai ba kowa ke da wannan saƙon ba sai umar da kan shi kaga ashe ra'ayin ba na Umar bane shi dan sako ne asalin ra'ayin a cire Usama ma ra'ayin mutanen Madina ne shi Usama fasa tura rundunin yake ashe da suke cewa wai Abubakar da Umar sune suka ja kafa wajen tura runduna ashe ƙarya ne Usama ne cewa kuma a cire Usama ashe mutanen Madina ne shi yasa da ya isar da sako da ya dawo suka tambaye shi a labarin saƙonmu inda shi ake kan shi akwai wanda ya sai tambaye umar mai labarin saƙo ne shi sa da ya fito sai ya ja baki sai ya shiru ya suka ce ta kai mun ake ka kuma mun je ka shiru ya labari ne shine sai ya ciro wancan maganin sai ya warware su da ita ina fatan mun gane karanta tarihin tabari a juz'i na uku shafi na 226 فظاهر من هذا أن الذي حمل الصحابة على ما قالوا ce a zahiri abin da ya ɗauki sahabbai suka faɗa abin da suka faɗa inna ma huwa nis'u lidinillah nasiha ne ga addinin Allah wa shafaqatihim alal muslimina da kuma tausasawa musulmi wa annal qawla bi ta'jil khuruj jaysh usama kuma umarni dangane da jinkirta fitan wannan runduna na Usama huwa qawlu ammati sahaba wannan shine magana mafi yawancin sahabbai kun gano wannan da kyau ko bima fihim Usama kuma Usama na daga cikin su shi komandan yakin duka wadhalika lishiddati zurufi allati kanu yamurruna biha saboda irin yanayin da suka samu kansa a ciki na balbalin bala'in da ya taso musu bayan rasuwan annabi Mala ya ce, Nazarar limauti Rasulullahi sallallahu Alaihi wa Alihi wa sallama lura da rasuwan annabi wa mata bi a zalika min kasar lirtidad, da irin abin da ya biyo baya na rasuwan annabi na yawaitan waɗanda suka yarda, wa shuwi'in nifaq da kuma yaɗuwan munafinci, wata rabbusul a'ada da kuma irin yanda makiya suke zaman dirko da dakon abkoma musulmi su murƙushe su. wa tam'ihim fil muslimin da kuma irin yadda suke ganin lokaci yayi da za su gama da musulmi baki ɗaya. fi hina annal jaysha sayaqta'u masafatin ba'ida ta yadda suke ganin ai wannan rundunan ba kamanta wajen ƙarfi to kuma za ta tafiya mai nisa kafin su dawo sun gama rushe musulmi da ke madina to su sun riga sun gano wancan shirin na makiya da munafukai da waɗanda suka yarda shi sa sai suka buƙaci abin da suka buƙata na jinkirta tura wannan runduna ko kuma canza shugabanci to shine sai suka ce yahtariqu min khilaliha kathiran min ahya'il arab da kuma sun lura fa in suka fita da wannan rundunan yanzu za su keta garuruwa da unguwannin larabawa ne al-minu janibuhum wanda su ma ba a aminta daga abin da za su iya fuskantar musulmi da shi na makirci da ha'inci ba. Sannan wa yakhsha min gadarihim wa riddatihim, ana tsoron ma ƙila garuruwan da za su bi su wuce, mai yiwa mutanen waɗannan garuruwan duk sun yi ridda, ko ma za su iya makirci gare su abko masu, irin abin da ya faru da su Hubaib al'ansari. Muna fahimtar wannan da kyau ko? Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace. Malai ce, Mimma hamalal ansara an ya min Umar, wannan na daga abin da ya tarsasa mutanen Madina su bukaci Sayyidina Umar, kama fi riwayata tabari, kama yadda ya zuwa cikin ruwan tabari, an ya min khalifati Rasulullahi sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama, cewa ya je ya roƙan masa khalifan annabi, idza ma a zama alama siyartil jaishi, in har ya cije ya ci dole sai wannan runduna ta tafi an yi walliya imratahu man huwa asannu min usama jagorancin rundunan to a naɗa wani wanda ya ɗaran ma usama yawan shekaru fa innahu kana shabban saboda usama yaro ne matashi umuruhu thamaniya ashirata sana ɗan shekara sha takwas ne mun gano wannan da kyau ko jama'a annabi ya ɗauki yaro ɗan shekara sha takwas ga waɗanda suke ƙwararru irinsu Khalid, irinsu Sa'ad bin Abi Waqqas, irinsu Amr dan As, irinsu Sayyidi Ali, irinsu Umar duk bai ba su ba cikin waɗannan akwai wanda bai cancanta ba ne? Eh annabi bai ce ba su cancanta ba. Bai ce ba za su iya ba, amma kuma ga wanda shi kuma ya sa. Aka yi ta ce ku ci. Ko menene ya taso, in dai abin da kuka yi da ikhlasi kuka yi ba son zuciya ku, Allah ku daina bari abubuwa na damun ku. gano wannan wani zai iya yin kaza ku bashi kawai in duk gari za su yi ta hayaniya ku bar su su zai wuce ku daina ɗaukan wai al'amari ba zai wuce ba ina fata mun gano wannan da kyau wala ba abin da ba zai wuce ba a duniyan nan ina gana a ƙasar na an yakin ba sasa ya wuce ko bai wuce ba an yi rikicin mai tatsi ne ya wuce ko bai wuce ba to walantana surutun baki surutun ne fa kawai za a yi abin da kuma kuka ya tabbata to kuma mena wani damuwa Allah maɗaukin sarki ya samu dace shekaran sha takwas aka naɗa shi ya jagoranci su Umar ya jagoranci sa'ali ga danga kusan yaƙi kuma lokacin da aka fara musulunci usama ko haihuwan shi ma ba a yi ba ya kama da gano wannan ko haihuwan shi ba a yi ba saboda an kafin haihuwan shi da shekara biyar aka aiko annabi kuna fahimtar wannan saboda shekarar shi takwas annabi ya rasu musulunci na da shekara 23 kun ga musulunci ya girma usama da shekara nawa shekara biyar sanda yake musulunci ma bai duniya kuna gano wannan da kyau ku a musuluncin aka haife shi girma shekaran shi ɗaya da aisha shekarunsa ɗaya sa'an aisha ne kuna fahimta wannan da kyau ku sa'an aisha ne anas ma girme shi saboda anas yana shekara 20 annabi ya rasu ina fatan mun gano wannan da kyau sa abdullahi dan umar ko sa abdullahi dan abbas duk sun girme shi waɗanda ma za a iya cewa to kun ga irin tazaran shekarun da ke tsakaninsu to balantana abubakar da annabi ya girme shi da shekara biyu da sauransu ga suna shi yasa kun sa abin da ke damun mutane ne gaugawa Allah ya gaugawa kuma bayan gaugawa akwai abin da ake ce mahaɗama an kasa wannan ka ce a baka an ƙara kasa wannan ka ce a baka an kasa wannan ka ce a baka an kasa wancan ma ka ce a baka ya sunan wannan haɗama kai kaɗai to bari a baka wannan wannan kuma a ba wancan wannan kuma a ba wannan in wani ya taso kuma a ba wancan in wani ya taso an rasa wanda za a ba sai a dawo maka a baka sai a ce kai kuma rike wannan din jama'a mun gano wannan da kyau ku amma mutane suka zama mahaɗa manta to haka za su komi dai sai su Allah ya kiyaye kuma addini ba gidan wani ne shi kaɗai ba sai kowa ya samu ya ɗan lasa wannan bayani ma ce karanta siyar alamin nubala a jizi na biyu shafi na ɗari biyar wa haza la matsa ana fihi ala usama ma ce kasantuwan usama yana da ‘yan ƙananan shekaru ba fa abin suka a nan wa inna malis sunni atharuhu fil hikima wannan shekarun ma ƙarin shekarun na Usama to akwai wata siyasa wa siyasatul umur akwai siyasan gudanarwa dama misalin ka dauki mukami ka ba wani da dama mutane suna ganin ma shine abun ko burge su da jawo hankalin su ma a wani yanayin ba zai yi ba haka ne sai ka dauko wani karami ka sa wanda duk tsoin shi na wannan yankin za su ga iye yanzu wannan a to za su yunkuru kuna fahimtar wannan da kyau ko akwai siyasa ta musamman wajen wannan na gudanarwa da annabi ya lura da shi ya kamata a yi sannan su manyan da suke ganin dole su a sauke musu lodi kun gano wannan da kyau ko su san da su da ba su ɗaya ne sai tawalu ya shige su rashin girman kai da nuna isa sai su sauke shi sai zama bayan Allah ya kawana kuna fahimtar wannan da kyau ko to amma in mutum ya zama da kiki duk irin waɗannan abubuwan bai ma hangen su bai ma gano su to sai a waye gari abin da ya kamata ya amfana da shi ba zai amfana ba yanzu ana nan wani lokaci kawai sai mu ce wannan tashi ka jagoran maraje gaida marasa lafiya asibiti barka ci to dan me ba za a sa malam wana ba shi ya kasa ina fata mun gano wannan da kyau kuma duk wanda yake da uzuri zai ta magana sai ya ce shugaba me kake gani yanzu ga Usama yana aikan Umar dan Umar din ma ya girma Usaman amma yana cewa ji ka wajen khalifa ka ce na aiko ka ka ce kaza ce ma sanin waɗannan abubuwan bai cire mutane girman kai da nuna isa to amma jahiltan waɗannan abubuwan fa to yana haifar mutane matsaloli masu yawa wanda in mutum bai fahimci wannan ba ko zai daɗe yana wahala a rayuwa kuma ya kasa zuwa ko'ina sai ce hususan fitil kalmar halatil alharajiya Mala ce musamman ma wannan matsala da ta taso wanda take da sosa zuciya. Akwai hikiman da maza Allah ya kalla, to kuma cikin bayanan da muka yi a baya, da aka turo wannan rundunan ba a samu amfani da annabi hanga ba? Sai cewa ma'aha za faƙada son mama Siddiq radiyallahu anhu ala tesiril jesh tare da wannan kawai sai shi sayyidina Abubakar ya kunnun uwar shegu. wajen tura wannan runduna bi qiyadati usama imtithalan li amri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam saboda bin umarnin annabi wa thiqatan bi nasrillah da kuma amincewa da yayi dangane da samun nasaran Allah fasarar jeshi ila ma amara bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama runduna ta da aka umarce ta wa agara ala ahli tilkal bilad kuma suka kai hari garin da annabi ya ce a kai harin faqatala usamata usamatu qatila abihi har usama ya kashe wanda ya kashe mai uba wa ganimu minhum suka samu ganima mai yawan gaske waraja aljeshi saliman ilal madina runduna kuma ya dawo madina salin alin mun gano wannan da kyau karanta tabaqatul kubra na ibnu sa'ad juz'i na biyu shafi na 191 was-sahabatu ala kulli halin mujtahiduna fi sha'an jeshi usama malai ce in ka kalli waɗannan sahabbai wallahi mujtahidai ne sun yi ijtihadi ne dangane da wannan al'amarin rundunar usama sawa'an marra'a minhum taisirar jaish da wanda yake ganin a tura rundunan wa mallam yara zalika da wanda bai ganin haka aura'a azla usama ko yake da shawaran a cire usama aulam yara zalika da waɗanda ma ba sa ganin cancantan da dacewan cire shi domin akwai da yawa da suke goyon baya abubakar ai cewa a tura rundunan kar a cire usama ko wanda suke ganin a a cire usama a tura rundunan akwai wanda suke ganin kar a cire shi kar a tura runduna akwai wanda suke ganin ko ba ko an yi jinkirin tura runduna dai to amma a cire Usama ra'ayoyi ne daban-daban in aka ce a matsayin ka na shugaba to kowanne ka faranta mai rai ya za ka yi jama'a ya za ka yi a kuna na mai da abin hannunku ne ya za ka yi a ce kai ne abubakar a lokacin za a kalli cikin matsalolin wanne ne take da goyon bayan na annabi ko mun gano wannan da kyau ko kawai shi kenan sai ka zarta sai ka ci gaba da shi Allah ya sa mu dace sai ce fama aradu min khair duk maganganun da suka faɗi ba abin da suka nufa sai alkhairi wan nusha li dinillahi wal muslimin da kuma nasiha ga addinin Allah da kuma musulmi wa hum abadu ma yakunu ala kulli ma yarmihim bihi rafidi Mala ya ce, Su sabe sun nisanci duk abin da ‘yan shi'ar rafida, ‘yan shi'a suke sukansu da shi, mina tuhami albatila na tuhuman ƙarya alja'ira, ja'irar tuhuma, duk sahabban manzan Allah sun kubuta daga wannan zarge-zarge da soke-soke da zage-zage da habaice-habaicen cin mutunci da waɗancan la'anannun mutane suke musu. Su sabe mutanen kirki ne. jama'in sabai suna da abin suka don gane da jeshi Osama? Eh, babu. Shi sa jama'a da abin da ya taso ko kome ka natsu. Allah in ba ka natsu ba ko ya ka sha mamaki. Kuma ka natsu ka tsaya kai nazarin shin wai me abin ma tukune yake nufi. In ka tsaya ka fahimci wannan ko, to Allah za ka zauna lafiya ga amma da abubuwan da kake in ba ka ba sai ka shiga matsala. Allah madaukin sarki ya samu dace. to bayanin sai mala ya ce taqsimur rafidiyyi sahaba ila thalathata aqsamin shi wannan dan shiya tijani as-samawi wai sai biya karkasa sahabbai gida uku wa za'amuhu anna minhum man nazala al-qur'anu bi tawbihihim yariya cewa cikin sahabbai akwai wanda al-qur'ani ya sauka yana zargin su yan shiya suna da wannan maganganun fa gano wannan da kyau ko suna da waɗannan maganganci wai aya kaza ta sauka tana zagin sahabi aya kaza ta sauka tana zagin sahabi kaza ne za mu zo zaka ci duk malam zai kokarin kakkawa kaji kuma sau da ƙarere irin na 'yan shi'a wasu ce wa a duba tafsiran ahalus suna za a gani sai ce wata hadiri minhum warraddu alaihi fi zalika kun gano wannan da kyau ko kuma wasu ayan su sako suna tsoratar da musulmi dangane da wasu sahabban shi a taka tsantsan da su to mala ya ce wai akwai raddi akan wannan mun gano wannan da kyau ko to shi ne malam zai fi ɗaya bayan ɗaya yadda ya wargaza wancan shiri nashi na maganganun da ya ta kawowa na ɓatanci to haka za a ba a rushe sauran ma da izinin Allah subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum